أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شدا قوة بقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da sittin da uku zuwa ta ɗari da sittin da hudu a cikin suratul an'am a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi wannan aya ɗari da sittin da uku zuwa ɗari da sittin da hudu shafi na ɗari da hamsin daidai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya malam Allah ce qul a ghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay'
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون wannan kul yana daga cikin kul guda uku da aka umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗe su a ƙarshen sura duk da yake alkur'ani gaba ɗai abu ne wanda an ka umurce shi da ya faɗa ko ba haka ba ba a ce ya bar ko aya ko ɗai ba amma nan sai an ka ce ƙul na farkon ƙul inna ni hadani rabbi ila siratin mustaqim ka ce ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya madaidaiciya dinan addini qiyaman wanda yake miƙaƙƙe millata ibrahima wato hanya ce ta annabi ibrahim ko tafarkin annabi Ibrahim ko godaben annabi Ibrahim halifan wanda yake ya karkace ma dukkan addinai na banna zuwa ga addini na gaskiya kaga nan kalima ta karkasa ta zo da mi da ma'ana wanda take mai amfani halifan hali ne na Ibrahima alhali ko shine an mudaf da mudaf ilaihi an gane ko shi milla mudaf Ibrahim mudafun ilaihi hali kuma bai zuwa ga mudafun ilaihi sai in ya zamanto kamar juz'i ne daga cikin kalimar da aka gabatar in ka ce ittabi'u millata ibrahim ko ka ce ittabi'u ibrahim duka babu matsala ko ba haka ba wama kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba bai taba shirka ba qul ka ce inna salati lalle sallata an gane ko wa nusuki da yankana mun ce waɗansu malamai sun fassara shi da yanka waɗansu malamai sun fassara shi da kuma mi da kuma wato abin nan ibada gaba ɗaya domin wani lokaci ana muƙarana haɗawa tsakanin sallah da kuma yanka inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar kaga wanhar ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka shine kai yanka amma ƴan qur'aniyun sun kiya sun ce a'a kai ka soke hannuwanka aka nufi dan haka babu sallar layya alhali ko mushtarak ne da anka ce wanhar kai da kace hannuwa to ina anka ce hannuwa anka ce a soke mahzuf maf'ulun bihi mahzuf to kai da kace wan har hannaye ake nufi to ka kawo inda anka ce wan har ya daka ya daika in ba haka nan ba to kuma kai ƙarya dan haka wato lafazin yana ɗaukar dukkan abinda ana iya asoke shi hannuwan hannuwan za su iya shiga ciki kuma abin janka zai iya shiga ciki wallahu ta'ala a'lam wa mahyaya da rayuwata ko kuma ababen da zan gabatarwa a cikin rayuwata wa mamati da abin da zan gabatarwa cikin mutuwa wato zuwa mutuwata ko kuma bayan mutuwata ayyuka na waɗanda za su ci gaba dukkan su lillahi rabbil alamin ga Allah za wa ga Allah ne nike yin su ko mallaka ce ta Allah subhanahu wataala an gane ko ko ko rayuwata da mutuwata suna hannun Allah subhanahu wataala da haka ba zan ji tsoron wani mutum ya abko min da wata banna ba domin na san babu abin da zai same ni sai abin da mi Allah ya kaddara mini qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim wanda ko duk ya kasance ayyukan shi sun zamanto na Allah ne to ba za su zamanto ba ɗai da wanda ayyukan shi ba dan Allah ne yake yi ba shi yasa niyya take bambantawa tsakanin mutane wanda niyyarsa take mai kyau sai ya aiki dan kaɗan sai Allah ya sa masa albarka wanda niyyarsa ba ta da kyau zai shekara ɗari yana aiki amma aikin banza ina fata an fahimce ni shi yasa nan nashi na Allah ne wanda kuma ba na Allah bane to aikin ba zai zamanto ɗai ba shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul jasiya yace am hasibal ladina ishtarahu sayyi'at أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم بدأت تبيوا با ساء ما يحكمون الله شمونا قريب سيأتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بيد أبوكين تاريا شي الله أتكين ذاتنسا هو تكين سفوفنسا هو تكين سولاينسا هو تكين واتو أيوكنسا wa bidhalika umirtu da wannan aka umurce ni abinda ya gabata na tauhidi kenan wa ana yana iya komawa zuwa ga abinda ya gabata cikin wannan aya ko ko dukkan abinda ya gabata na sura domin sura ne tana magana ne akan mi akan tauhidi wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai a cikin al'ummata ko a cikin zamani na kuma tana nuna cewa duk abinda an ka umurci annabawa su ne gaba sabanin yanzu abinda mutane suke yi ana awwalul muslimina ne farko ba ni zo da musuluncin ba to ni ne gaba cikin ayyukan musulunci to yanzu sabanin masu kira zuwa ga addini sai ka iske suna cewa ayi dabi'o'i na gari amma su ne wajen banna su ce jama'a su daina kwadayi amma kuma su masu cewa haka su ne suka fi kowa kwadayin su ne zuwa gidajen masu kuɗi wajen mola su ne zuwa gidajen gwamnati wajen mola kuma suna cewa a daina kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kai ne ya kamata ka zamanto gaba ka yi aiki in za ka je gidan gwamnati ko gidan mai kuɗi to addini ya kai ka ba maslaha ka taka kai karan kanka ba haka an kasan malami na Allah an gane ko amma ba wai ya zamanto ba kai awwalul muslimina kana wa'azi kana cewa ayi kaza kuma kai kana koma baya waɗansu malamai suka ce nan awwalu ana nufin asra ni ne na gaba shi yasa annabawa suka ce za a je jihadi ba gida suke yin kwana ba za su je su ma a gani malami in yace ayi wato wa anfiqu mimma razaqnakum to in kan malami ne mai kuɗi ya kamata a ga ya kawo tashi dukiya wajen ciyar da ciyar da addinin Allah gaba amma kullum kai ta saka ma mutane ayoyi kana da miliyoyi sai ka kwance ka ce mutane su basuwa kenan su ke su son aljanna kai baka son aljanna duk malamin da ya dauki wannan bai bada misali na gari ba idan malami yana da dukiya to ya kamata yayi jihadi da wajahidu bi amwalikum wa anfusikum yayi wa'azi sannan kuma in ta ci ciyarwa ya ciyar amma kai kace mutane su ba da kuɗi kaka koma gida kai kwancin ka alhali ba wani mai kuɗin kai kafi shi kuɗin wannan ba gaskiya bane qul a ghayra allahi abghi rabban kace shin yanzu wani Allah zan riƙa ubangiji wa huwa rabbu kulli shay kuma Allah shine ubangijin komai hadda allolinku da kuke bauta ma Allah ne ubangijin su ma'ana mallaka ce ta ubangiji kaga bai musu cancanta ba da a bauta musu wala taksibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai duk abin da take aikatawa ba komai take aikatawa ba sai kanta shi yasa dan kaga malamai suna wa'azi ka daina jin haushi kai yadda kake so malami ba zai iya shiryar da kai ba nasiha ce yayi ma ka gyara alaka tsakaninka da Allah dan haka bari cewa da kai ake saboda alqur'anin kafin kai ya sauka mai yi maka wa'azi yana son ka gyara alaka ne tsakaninka da Allah in ka ga dama ka gyara in baka ga dama ba gare ka ta kare to wannan shi ake kira almas'uliyya alfardiyya domin duk abin da ka aikata kanwa kake aikata shi kanka to amma turawa da suka zo sai suka nuna muna a'a ka biya haƙƙin gwamnati ka bata jangali da abin da ya kama da haka amma abin da ya shafi Allah je kai abin da ka ga dama akwai matsala ko babu akwai matsala ba ruwan gwamnati da kai sallah ko baka yi sallah ba ko za ta tambaye ka ba ruwan gwamnati da ka gyara alaka tsakaninka da Allah ko baka gyara ba shi ko Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan mas'uliya ce da musulunci ya aza maka kasancewa abinda zaka furta abinda zaka aikata da abinda kake kudurtawa cikin zuciyarka za a tambaye ka su kuma sun ce a'a inda kan ba gwamnati hakkin ta je kai abinda kaga dama akwai magana ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وتري an gane ko kenan wala taziru nafsun waziratun domin wato ya ce wala taksibu kullu nafsin nafsin ta gabata wata rai ba za ta dauki ba laifin wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba za ta dauki laifin wata rai ba an gane ko wato Allah subhanahu wataala a cikin suratul fatir yace walau kana za qurba ko da ya kasance kuma kusanci da ka ko duk lokacin da ka ga dan uwanka yana gudun ka ka san lamari ya baci to balle nan duniya da mutane suke suna hayaniya kiyama babu wannan thumma ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijinku za a mayar da ku an gane ko fayunabbi'ukum sai Allah shi ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifun game da abin da kuka kasance kuna yin jayayya game da shi an gane ko waɗansu malamai sun tsayar da shi akan abin da aka yi sabani tsakanin musulmai da kafirai saboda mi saboda surar ta sabka a makka kuma ana yin ihtimalin umum dukkan abin da kuka yi sabani an gane ko Allah zai baku labarin shi domin duk abin da kuka aikata an ce za a baku labari kenan sai da manto sabanin da musulmai suka yi Allah zai iya ba su labari tare da ya gafarta musu don akwai sabani da kankanin musulmi ko babu shi akwai shi ko babu akwai sabani da kankanin musulmai ko an ki ko an so wannan aya akwai matsaloli guda biyu da malamai suke jan hankalin mutane akai mas'ala ta farko shine cewa akwai hadisi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu umar wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim almayitu yu'azzabu bi buka'i ahli mutumin da ya mutu idan mutanensu suka yi masa kuka za a yi musu za a yi mishi azaba to kuma alhali aya ta ce wala taziru waziratun wizra ukhra to ya akai su shi yana lahira su suna kuka kuma wannan sai ta same shi akwai hadisi na ibnu abbas shi ba yana cikin sahihul bukhari wanda wato abin nan lokacin da aka soke sayyidina Umar Suhaib ibn Rumi yana ma sayyidina Umar kuka sai ibn Umar sayyidina Umar yake cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a yi mutum kuka dan haka ka daina mini kuka tun kafin ya mutu sannan ita ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha a cikin sahihul Bukhari ita ba ta dauna fatawa ta ibn Umar ba da ta Umar sai ta ce a'a wannan ya takaita ne akan kafirai dan cikin hadisin Aisha manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da riwaya ta cikin Bukhari ya shuɗe ne iske ana ma wata bayahudiya kuka yace to yanzu ana nan ana yi mata azaba to kinan sai ita Aisha tana ganin cewa wannan ya takaita ne daga mi daga kafirai alhali ku ita riwaya ta Umar ta zamanto amma riwaya ta Ibn Umar ta zamanto amma to ya za ai sai mu ce to na farko cewa su kafirai ana musu azaba wannan wato min tahsil hasil ne dukkan kafiri za a yi masa azaba a cikin kabari amma nan tunda an ka ce almayyit nafsi bai keɓe ba ga yahudiya tunda su ba su ga lokacin ba koko su sun fahimci abin a matsayin am to ya zamu yi da shi wala tuziru waziratun wizra ukhra malamai suka ce to anan magana ta farko shine cewa abinda ake nuhi za a yi masa azaba idan shi ya bar wasiya yace inna mutu abin kuka to kenan idan ya mutu ya bar wasiya ko bai bar wasiya ba to wannan wasiyan matsayin abin da ya aikata ne waɗansu malamai suka ce a'a bayan ma wannan idan ya san za a yi kuka in ya mutu bai hana ba to nan ma za a yi mishi azaba saboda al'ada ce ta jahiliya suna wasiya in sun mutu a yi musu kuka mun karanta muku baiti na tsarafa da yake cewa fa in mitu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma'badi fa in mitu in na mutu fan'ini bima ana ahluhu ki yi mini na'ai kuka bima ana ahluhu da abin da yake na dace da shi iri na zarumi domin shi zarumi ne babban zarumi ko ba haka ba wa shuqqi alayya al-jayba ki tsage wuyar riga yabnata ma'badi yake yar ma'bad to kaga wannan wasiya ce ta jahiliya shi yasa za a yi musu azaba waɗansu kuma daga cikin malamai sun kawo wani abu wajhul jam'i shine cewa wato idan ana ma musa kuka Allah zai nuna mishi mutanen gidansa suna kuka to zai yi bakin ciki da wannan shi yasa an kace yu'azzabu to amma wannan abu ne wanda yake yana da yana da rauni domin duk mutumin da ya mutu kafin ma daukar rai innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta khafu wala tahzanu da haka bayin yiwa bayan sun mutu ai tunanin mi ai tunanin bakin ciki gare su don haka wannan magana tana da rauni wallahu ta'ala a'lam qadiyya ta biyu kafin mu je akan aya ta karshe shine qadiyya ta mutumin da ya kashe mutuwa akan kuskure kun san an ce in mutum ya kashe qatlul abin nan khata da shubhul amd an gane ko aqila in an ce aqila nan ba ana nufin mace mai hankali ba aqila nan ana nufin ƴan uwansa to za su biya diya tare da shi za su taimaka masa ko ba haka ba to ya an kai wala taziru waziratun wizra ukhra wani mutun ya kashe mutun alhali kuma a ce ƴan uwansa za su taimaka masa to shi ba wannan malamai suka yi wato abin nan suka ce shi addinin musulunci addini wanda yake yana kira zuwa ga makarimul akhlaq dabi'o'i nagari bai dace kana tare da mutum baka ga ya shiga cikin wata musiba baka taimaka masa ba da haka shi yasa malamai suka ce ahlud diwan laraba sun kasance suna da diwan mutane waɗanda suke misali suna da wani abu wanda ya hada su wani littafi wanda ake rubuta sunan kowa to waɗannan su za su biya waɗansu malamai sun tafi cewa a'a asaba sai ƴan uwansa na asaba an gane ko waɗanda suke cin gadon sa al'asib shi ne wanda yake kwashe dukiya in babu kowa ko to waɗannan su ne za su biya wannan diya to wannan kuma saboda musulunci ya yi umarni ne da abubuwa na gari da haka ba za a sashi cikin wala ta ziru waziratun wizra ukhra ba dan wannan min babil isti'ana ne kuma nan a nan duniya ne ake zancen wannan ba zancen lahira bane wala ta ziru waziratun wizra ukhra ina fatan an fahimce ni thumma ila rabbikum marji'ukum sannan izuwa ga ubangijinku za a mayar da ku fayunabbi'ukum Allah zai ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifun game da abinda kuka yi sabani wato a cikin sa an gane ko sabani na aqida tsakanin musulmai da kafirai sabani na aqida tsakanin kafirai wa junan su an gane ko kuma sabani na furu' a wajen musulmai in mun ce dukkan abinda aka aikata Allah zai ba da labari kenan su ma za su shiga daga ciki duk da yake ba cikin ba na kafirci bane fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa huwa alladhi ja'alakum
وهو الذي جعل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم malam bahaushe ya ce zaga ba ka barin dami ko ba haka ba yau da gobe yau da gobe wata rana za a kai karshe mun yi ta kokarin mu kai karshen wannan sura sai wa Allah subhanahu wataala ya yarda an gane ko to Allah ya nuna mu karshen alqur'ani haka Allah ya ce wa huwa allazi Allah shine wanda bayan an ce rabbukum kinnan sifofi ne wato alqur'ani ya yawaita kawo sifofin Allah subhanahu wataala yadda komai kasancewa kadimamme da birtacce da kwali ya kamata ka gane wane ne Allah shine wa huwa allazi Allah nan shine allazi nan ta zamanto a matsayin wato alhasr duk in kaga wa huwa allazi ta zo bayansa a cikin alqur'ani ko kaga huwa ko hum tsakanin mubtada da khabar to wannan shi ake kira wato alhasru an sha makance an katangance an keɓance ana iya cewa wa huwa ja'alakum khala'ifal ard ko ai za cewa to me yasa aka kawo allazi din nan ai ba banza ba to wa huwa allazi Allah shi kadai ne haka zaka fassara shi don ka gani shi ne ake ce ba mafhumul hasr وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الله شيني يسن ياكوكو كسن خلائف الأرض واتو ما سمي مجونا أبا ينكسا نن خلائف أنا إيا فسر راشد أبو بوا قدابي جمعينينا خليفة كما حقيبة سيأتي حقائب جكاكو سك تو خليفة سيأتي خلائف تو خليفة دي زمن تو خليفة فإيلاني waɗansu malamai suka tafi cewa na abin da ake nuhi khalifa bi ma'ana alfa'il mai maiwa tunda can mun karanta a cikin suratul baqara wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa mun sanya wanda zai zama towa khalifa na Allah to waɗansu malamai suka tafi cewa kuskure ne a ce khalifa na Allah don asalin khalifa shine mi shine wanda bayan ya mutu za a mai bayansa ko ba haka ba to shi ko Allah baya mutuwa وتوكل على الحي الذي لا يموت to nan suka ce to bai dace a ce khalifa na Allah ba ina fata an fahimce ni sai aka ce da su a nan kun yi kuskure domin kuna ganin waɗancan kamar sun kun yi tashbihin Allah ne da ɗan adam shi yasa kuma kuka faɗi wannan khalifa nan yana iya ɗaukar khalifa bi ma'ana wato khalifa ne na Allah Allah ya so mu zauna a bisa wannan doron ƙasa dan Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard khalifa ne na Allah a bayan ƙasa kuma ko anan duniya an ce wani khalifa wani ne yana iya bashi ya je yana da rai dan saboda ya gudanar da wani abu ko ya tura shi a wani ya zamanto khalifa a wurin a wancan yankin na fata an fahimce ni don haka wannan babu wata matsala ba za a siffanta Allah da ɗan adam ba tunda annabi Musa ya aza khalifa ma bayansa kuma bai mutu ba an gane ko wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi kaga yace zaman to khalifa sa a bayan a bayan ya tafi wadansu malamai suka tafi cewa nan wa huwa alladhi ja'alakum khala'if nan khala'if makhluf ne wanda ke maye ma wani ma'ana Allah ya kaddara dan adam sashin su zai maye ma sashi shekara 200 da suka wuce ko 300 wadansu ne suke rayuwa bayan kasa sun tafi babu muna taka su nan da shekara 300 mun tafi mu ma muna nan a kasa ana takawa ko ba haka ba ko akwai wanda zai ce a'a mu doyi 300 kasan wani na iya yin garda bai ce kaza kaza kaza kaza ko ba haka ba in mun ka dibi 50 to ne ce kai mallan ina tunanin nan wuce in ka dibi 100 wani na iya tunanin haka to sai ka ce 300 ya san in ya kai shekara 300 a doron kasa ya ga aya sai ka dibi abin da mutum zai yi shuru ko ba haka ba waɗansu za su taka mu ka san akwai mai tsawon rai to kaga yan ka dibi 300 dai shikenan dai dan adam dai komi ko dan shiga duniya ya san shekara 300 zai kauce to wannan sai suka ce bi ma'ana makhluf Allah ya sanya mu sashen mu yana maye masashi to duka waɗannan ma'anonin ba su karo da juna ba mu khalifa ne na Allah Allah sanya mu a bayan ƙasa kuma khalifa ne bi ma'ana makhluf sashen mu yana maye masashi shikenan haka dai rayuwa take take gudana wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ard Allah shine ya sanya ku ku zamanto masu maye ma juna a bayan ƙasa wani ya mai ma wani kuma ku khalifa ce ta Allah subhanahu wata'ala a bisa ganin doron ƙasa nan waɗansu malamai suka ce ja'alakum damiri yana komawa zuwa ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ita ce al'umma ta ƙarshe babu wata al'umma bayan mu kenan mu ne al'umma khala'if na ƙarshe tun da lokacin da ayat ta sauka da mu ne ake magana na fata kun fahimce ni kenan an ba mu shari'a wadda ba za a sake shafe ta ba an ba mu annabin ƙarshe mu ne muka zamanto khalifa ga al'ummomin da duk suka gabace mu gaba ɗaya kinan ya kamata wannan ni'ima da Allah ya ba mu mu gode mata an ba mu fiyayyen annabi an ba mu fiyayyen littafi an ba mu fiyayyen shari'a wadda babu wata shari'a bayanta mun kasance kuma al'ummar da babu wata al'umma bayanta kinan ya kamata mu tsaya mu gode ma Allah kuma mu tsaya mu yada addinin Allah da gaske tunda Allah ya ba mu wannan falala waɗansu malaman tafsiri suka ce a wa huwa alladhi ja'alakum nan ana nufin al'ummomi duk duniya gaba ɗaya ma'ana kowace al'umma Allah ya sa za ta zo wannan ta zo bayan ta wannan ta zo bayan ta wannan ta zo bayan ta kenan ɗabi'a ce ta rayuwa wa rafa'a ba'd wato kowa ya kamata ya gode ma wannan ni'ima da Allah ya masa domin ba biyan Allah kai bai sanya ka zama to khalifa sirtu in mun ka ce sirtu musamman ko ba haka ba ƴaƴan masu kuɗi suna so zama to khalifa ko ba su so ‘ya'yan shehunai suna so su halifa ko babu, ba ba haka ba, to, kenan wannan ya kamata ka gode wannan ni'ima da Allah ya baka, kada ka yi sake ka saba ma Allah, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, Allah ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin darajoji daban-daban. An gane ko, wato akwai wanda za a bashi ɗaukaka duniya da lahira, akwai wanda kuma za a bashi ɗaukaka a lahira amma banda nan wato sanan duniya akwai wanda za a bashi kuma wato za a hana mishi ɗaukaka a duniya da lahira Allah shi mun tsari wato nan daraja abubuwa ce wanda fifiko a cikin komai babban fifiko shine na imani sannan ilmi domin da an baka ilmi babu imani aikin banza shi yasa suke cewa daraja tafi kowace sai su ce ni menene ilmi wannan kuskure ne a imani shine na farko akwai wanda ya fi ka karatu amma babu imani to ai aikin banza na fata bincin kenan rafa a ba'dakum fawqa ba'din darajatin a cikin kowane fage Allah shine ya daukakar da sashen ku akan sashi shi yasa wanda yake cewa duniya ta zamanto daidai ba wani ba zai fi wani ba ba haka ake nufi ba a'a in Allah ya baka ni'ima kafin mutane kai tawadu amma tabbas wani ya fi wani wani ta hanyar karfi Allah ya bashi ya fi wadansu ko ba haka ba wani kuma idonsa suna da karfi amma kuma daga nan abin ya tsaya wani kuma karfin jiki wani karfin kwakwalwa haka ne Allah subhanahu wataala ya rarraba mu kowa an ka bashi tashi daraja to sai dai ya zamanto akwai daraja wadda take ta duniya ta hanyar kuɗi wani ta hanyar kuɗi wani ta hanyar mulki wani kuma ta hanyar imani wani ta hanyar kaza Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka sashen mu akan sashi hatta jinsi Allah ya fifita jin wani jinsi akan wato wani jinsi an gabatar da jinsin maza akan jinsin mata amma ba shi ke nuna kowane namiji ya fi kowace mace ba na fata fahimci matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maza da dama suna bayan su an fahimce ni to shi yasa wadansu suna ma wannan ayar fasarci a'a ai jinsin maza yana gaban jinsin mata a'a laysa alal umum sannan kuma nan abin da yasa wadansu suna kokarin wato shi daukakan nan kala biyu ce akwai wadda haka an ka kaddaro kauniyan dan adam ba zai yi wani abu akan ta ba akwai wadda kuma a'a Allah ya kaddara ta hanyar shari'a بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الإنفاق wannan kai ne kake dauka ka ciyar ta hanyar shari'a kenan shari'a ce ta baka wannan daukaka wannan kuma kaunan ce Allah ya ga dama yi ka namiji da ya ga dama da ce shi ka mace kaga aya ka ko san namiji an ce an yi shi mace lamari zai baci tunda shi yana son kullum a ce an daukakar da shi shine ke bada umurni sai yau gashi ta jirkice baya son wannan don haka in dai ka gane ɗaukaka ta wajen Allah ce to magana ta riga ta ƙari sai Allah ce to mi yasa rafa'a mi yasa Allah ya ɗaukakar da sashen ku akan sashe li yabluwakum fi ma atakum dan Allah ya jarrabe ku game da abin da ya baku li yabluwakum kalima ta ibtala ya jarrabe shi abla ya jarrabe shi an gane ko to kuma li yabluwakum Allah zai jarrabe ku fi ma atakum ga dukkan abin da ya baku haka ya faɗa a cikin suratu al-ma'ida liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat nan ko liyabluwakum fima atakum inna rabbaka don saboda wajen hadda alqur'ani alramba to nan Allah ce zai jarrabe mu fima atakum ma ismul mawsul ne dukkan abinda Allah ya baka sai Allah ya jarrabe ka da shi jarba wannan wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا دمي الله يجرباوت إنا جعلنا ماء الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا سننكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة تو ونبلوكم زامو جربيكم بالشر ده شر تو الله ينعيك تشر a'a abinda in an jarrabe ka da shi yujibu yana wajabta maka as-sabr kai hakuri saboda kai kana kallon shi sharri amma kuma me ake so da kai kai hakuri ba Allah ya aka fi sharri ba an gane ko wal khairi da abinda kuma alkhairi ne wanda yake son bukatar ka gode ma Allah kamar da zo cikin hadisi na Suhaib wanda cikin sahih Muslim ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan la in bai kyau ya same shi zai gode ma Allah sai ya ƙara daukaka wa in asabatuhu darra'u sabara fa kana khairan la in mumuna ya same shi zai yi hakuri sai zama to alkhairi gare shi amma kafiri in an jarrabe shi da abin da bai da kyau sai shi ta hushi ga Allah to ko kai hushi da ubangijinka duk abin da zaka yi kai akwai abin da zaka yi da Allah babu in kuma Allah ya baka ya ba su ni'ima su kafirai sai su yi sai su yi girman kai fir'auna da aka bashi dukiya ce mi inna ma utituhu ala ilmin indi kaga bai gode ma Allah ba amma nan karuna nake son cewa afwan wato nan fi ma atakum Allah zai jarrabe ku ga abin da ya baku ma ismul mawsul ce ta shafi dukkan abin da Allah ya baku rayuwarka gaba dai jarrabawa ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jarabawa ce kuma wanda ba za a samu result ba resulta sai ina sai ranar tashin alkiyama sabarin nan a shekara sai a maka jarabawa ko duk wata uku zuwa semester semester trimester trimester sai a maka jarabawa to can gaba ɗaya za a haɗa gaba ɗaya kaf abinda ko kai yau da safi ma ka manta shi ko yanzu an koma baya an ce gaba ɗaya sai an yi lissafi to ka shirya ma wannan jarabawa don haka liyabluwakum fi ma atakum dai ya jarrabe ku game da abin da ya baku wato jaraba wannan muka ce ta shafi komi to wannan ba shi ke nuna cewa ba da yace zai jarrabe ku to jarabawa dukkan abubuwa za su shiga masu yawa a ciki shi yasa a cikin suratul zukhruf Allah subhanahu wataala yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin satami liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashin su ya riki sashe mi wato abin horewa to kada ka sa tsammanin nan an ce liyabluwakum fi ma ataku don ya jarrabe ku game da abin da ya baku can kuma an ce li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya suka ce to dan mene wannan Allah ya wannan a'a shi Allah ya riki sashe a wato ya mayar da sashen ku ya riki sashe abin horewa yana daga cikin jarabawa ta Allah jarabawa ce ta ubangiji ba wai dan Allah bai ba ku kuɗi bane a'a in ya sashi ba ko kuɗi yana iyawa amma ya san dalilin da bai ba da kuɗi ba dan ya san yanzu ma talakawan sun fi yawa duniya bata zauna lafiya ba ina ga an ba kowa kuɗi walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi lami labaghu fil ard hikima ce Allah ya mutane talakawa masu kuɗi da yawan talakawan nan da kake ganin suna dukan da kai la haula wala quwwata illa billah da ka gani talaka na mala wala la ya koko alaji mala duk wannan duke duke da shi kai inda yana da kuɗi da duniya ba ta zama lafiya to sannan kuma Allah ya wannan dan mu amfana da juna da kowa shi na da biliyan biliyan a cikin account ɗin shi wa zai yi aiki kowa zai je kwanta amma kaga mutum tun karfe bakwai ya fito dan taksi ma ko sallar subahin bayya amma ya son kawai eh ha ba malam kudi in babu aiki ran nan ko karfe takwas ya kai bai tashi daga bacci ba dan haka dai akwai hikima ta Allah subhanahu wataala hatta da matan da suke maka biyayya da ƴaƴan wani lokaci dan kana dukiya ne in Allah yi ka matsiyaci sai tsohon can ya cika haushi da yawa to wanda ka ce matsoho ne ya cika haushi an gane ko sai shi na ganin kamar ya burge to amma in an kai dilalatu talazum bannan za ta koma domin ya ce tsoho ya cika ya cika haushi wa yake yin haushi kare to kare me yake aihuwa eh shi na aihuwa dan adam to shi ma ya koma kare ke nan ko ba haka ba eh tun da tsoho yana haushi ya zan kare shi ko kare me yake aihuwa kare kenan kai dan kare na ka koma kare Allah shi muna tsari liyabluwakum fima atakum Allah zai jarrabe ku game da abin da ya baku shi yasa jarraba wannan za ta shiga cikin abubuwa da dama sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya kare Allah ya kare mu inna rabbaka lalle ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato sari'ul iqab mai gaugawar iqabi ne ma'ana yana azabtarwa da gaugawa Allah subhanahu wataala yana yin azaba da gaugawa sari'ul iqabi kenan kalima ta al-iqab ta samo asali ne daga aqiba shay'i abinda zai zo baya domin in ka aikata aiki sakamako zai mi zai biyo baya to laraba suna cewa aqaba yaqubu aqban shine zu aqibin idan mutun ya zama to ya bar baya yana da baya ko aqaba yaqubu aqban suna cewa talaba malan an gane ko ma'ana mutumin da ya nemi a bashi wani abu domin in kai aiki zaka nemi zaka nemi sakamako ko kuma aqaba ya'qubu aqban aqaban nabatu wato kamar idan itaciya in an ce aqaba ya'qubu shine laraba suka cewa idza daqqa uduhu idan iccen nashi daqqa ya matse ya rami wasfarra wato ya koma fatfatse ko dorowa an gane ko kanawa suna cewa ko ya bore ma'ana ya tsimbire ya matse to shine wato aqaba ya'qubu amma kuma a cikin yaren larabci in dai wanda ya shafi icce ne to ba su amfani da aqiba yaqabu an gane ko in an ce aqiba yaqabu to bai daukan ma'ana guda uku zai koma zuwa ga annaba su kawai birewa kenan an gane ko to me yasa Allah kire shi sari'ul iqab shi al iqab kin shine abin da zai zamanto shine zai biyo baya shi yasa Allah subhanahu wataala ce kazzabat samud bi taghwaha idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها يتمي ولا يخاف عقباها الله bai jin tsoron abin da zai biyo baya banda Allah babu wanda yake ce bai jin tsoron abin da zai biyo baya duk abin da zaka yi duniya akwai lokacin da zaka canzawa sai ka ba abin tausayi amma shi Allah wannan baya zo masa an gane ko shi yasa aka kire aljanna uqba makoma ta karshe tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an al-aqib kuma shine wato abin nan wani lokaci na iya zuwa da ma'anata abin da zaka bari baya ko kuma wato digadigan dan adam wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirin hariri a cikin muqama ya kawo wani lughuz da ake cewa lughuz kamar kacici kacici an gane ko wato na canza kalmomi masu daukan ma'anoni daban-daban tauriya kenan ga ma'ana ta kusa ga ma'ana ta nesa yake cewa wa yafi'an lam yulamis qattu ghaniyatan shahadtuhu wa lahu naslun min al-aqbi ya ce wa yafi'an matashi yaro matashi ya ce ma yafi' da ainun lam yulamis qattu ghaniyatan bai taba shafar mace ba ghaniya mace mai kyau allati istaghnat bi jamaliha an zina shahadtuhu sai ce na ganshi walahu naslun yana da naslun to kaga naslun ai sune yaya min al kuma na baya mutumin da bai taɓa mace bai na samun ƴaƴa wai naslun yana nufin yana sauri min al-aqibi da dugadugansa domin Allah ya ce fa idahum min al-ajdasi ila rabbihim yansiruna suna gaugawa inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijinka mai saurin ukuba ne shi Allah subhanahu wata'ala wa innahu laghafurur rahim sannan kuma wato sari'ul iqab Allah yana gaugawa ga mutumin da ya saba masa bai tuba ba dan haka kada ka sa tsammanin Allah subhanahu wata'ala ba zai kama mutum ba wai an ce Allah zai makafirai hisabi kada ka sa tsammanin a azaba ba za ta zo nan duniya ba a wani lokaci zai bari har a tahi a can wani lokaci tun da nan kuma zai kama su wala tahsabanna Allah غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار to ba ana nufin dukkan su ba sai kiyama a'a adawa an kama su a duniya samudawa an kama su a nan duniya mutanen annabi lutu an kama su a nan duniya kafirai su abu jahal zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kama su a badar da haka nan in kana cikin halin jarabawa kai hakuri Allah subhanahu wataala zai kawo maka dauki da izinin sa wa innahu laghafurur rahim sannan kuma ubangijin ka lalle laghafurun siga ce ta mubalaga fa'ulun kenan mai yawan gafara ne daga mighfar shine wato kolkolo kullawa da ake sawa ta kai ta yaki ko abin da ke suturta dan adam wato na karfe kada makami ya kai gare shi arrahim ubangijin ka mai yawan jin kai ne to wannan ya hada wato uslubi guda biyu abu na farko inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim na an kawo ubangijinka mai saurin ukuba ne sannan kuma laghafurur rahim kuma mai gafara ne mai jinkai to wannan shine ake kira uslubut targhib wat tarhib at-targhib shine kwadaitarwa at-tarhib shine ni tsoratawa at-tarhib shine tsoratarwa daga ruhbani at-targhib kwadaitarwa to qur'ani yana hadawa tsakanin wannan domin dan adam ko a tsarin tarbiyya dole sai an sa wadannan guda biyu a kwadaitar da shi in kuma yi laifi a tsoratar da shi haka ne abubuwan suke tafiya to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu to sai malaman balaga suka yi magana anan suka ce na farko sai Allah subhanahu wata'ala wajen uquba sai kawo abu guda yace inna rabbaka sari'ul iqab amma wajen rahama sai ce wa innahu laghafurur rahim kaga ya kawo sunaye guda biyu kuma ya ƙara ta'kidi da ni da lamun kaga inna rabbaka sari'ul iqab bai ka wato suna ɗaya kawo kuma wa innahu laghafurur rahim khabar guda biyu kawo kuma la bai ce inna rabbaka lasari'ul iqab ba to menene hikimar saboda rahma Allah tarin jayimi tana gabatar fushinsa sannan kuma tarin jayi fushinsa kamar yadda hadisai suka zo a cikin sahihul bukhari kuma da kamar yadda suka zo a cikin sahih muslim to anan kuma bayan wannan cikin suratul a'raf an kawo irin wannan amma sai an kace can inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim nan ku an kace inna rabbaka sari'ul iqab ba akawo la ba to meye hikima tunda an ce alqur'ani kitabun uhkimat ayatuhu dukkan ayoyinsa akwai cikin hikima suke ko to dan mi nan aka ka ba akawo ba can kuma aka kawo abin tambaya ne saboda yana daga cikin abubuwan da wani lokaci zaka ga dalibin ilimi zai wasa da su amma radda matsala ta zo ya kasa yadda zai yi malamai suke cewa makamakin ya bambanta na ana magana ne akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'umma ce mai nagarta al'umma ce mai mi mai saukin kai can kuma ana magana ne da al'umma ta bani Isra'ila al'umma ce mai saurin kai al'umma ce mai cewa sami'ina wa asaina al'umma ce mai cewa fazhab anka wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna al'umma ce mai ce ma Allah yana da rowa wa qalatil yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'nu bima qalu al'umma ce mai ce ma Allah talaka wato laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya to kaga sun hada sifofi waɗanda suke munana to kuma ana zancen su shi yasa dole sai an kawo inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim in ka diba can cikin suratul a'raf ka dibi ayoyin da suka gabace ta nan zaka gane hikimar don ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ- وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين كاجما بسبري بسيد أنك بيد سوبر ري وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب تبو دبا سبري هزوا قيامة إن سن تارو ذا أوات إسو كينا ونن ممونة نبي أتنا تاريل سو با أي سكد الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم با شيسا تنجتي إن ربك لسريع الإقاب وإنه لغفور رحيم wannan shi ne abinda za mu iya cewa a ƙarshen wannan sura sai mu shiga sabuwar sura da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه كتاب أنزل إليك لأ فلا يكون في فلا يكن فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين akwai alƙawalin da muka yi muka ce in suratu al'an'am ta ƙare za mu nuna yadda ake fitar da maudu'ai a cikin alƙur'ani to kuma cikin farkon suratul a'raf insha Allahu ta'ala za mu yi bayanin yadda ɗalibin ilimi zai yi tafsirin alƙur'ani akan basira to yanzu dole sai mun fitar da yadda ake fitar da maudu'ai me yasa muke yin wannan saboda ya taimaka ma ɗalibi ya iya fitar da maudu'ai fiye da ɗari biyu a cikin alƙur'ani na farko kaifiyat istikhraj al-mawdu'at al-qur'aniyya abu na farko yaren larabci ya ginu ne akan abubuwa guda uku al-ismu shine suna ko al-ismu bari mu ce al-ismu don akwai dan jami'a yace kaji akwai al-fi'lu shine fi'ili al-harfu shine harfi to duk suna duk fi'ili a cikin al-qur'ani duk suna a cikin alkur'ani duk harafi a cikin alkur'ani yana iya zamantowa maudu'i ɗai kenan abu na farko kenan abin da nake son ku fahimta duk inda kaga suna a cikin alkur'ani kana iya mai da su wato abin ga yanzu misali bari in ba ku da misali saboda na san abubuwan suna bukatar misali ko mu bari har zuwa ƙarshe abu na biyu sai aljumloli na alkur'ani ko na larabci jumla biyu ne jumlal ismiya da aljumla alfi'liya aljumlal ismiya ko alismiya shine kace wato muhammadun qa'imun kenan jumla mai suna wato mai suna guda biyu ya zama to da suna da ta fara kaga muhammadun qa'imun yana tsaye to shi ake cewa jumla almi alismiya sai aljumla alfi'liya kamar kace jaa muhammad ko kuma jumla ismiya in ta fara da suna kana iya cewa muhammadun jaa kada ka ji an ce ismiya ka ce a dole sai ya zama to duka sunaye ne to wannan shine dukkan kalmar da ka tsaya a kanta in kana tafsirin alqur'ani kana iya ka fitar da maudu'i akan wannan shi yasa malamai suka ce ko al-ismu ko al-fi'lu ko al-harfu kana iya karatu akan sa abu na gaba sannan kuma malamai suka ce kowace jumla daga cikin jumloli na alqur'ani kana iya daukar ta ta zama to maudu'i sannan kuma kowane mustalah kana iya ɗauka shi zaman to maudu'i a cikin alkur'ani kowace sura tana iya zaman towa maudu'i a cikin alkur'ani don tana da unwani suratul mu'minun ko ba suratul mu'minun ake cewa ba to sai ka ɗauko sifofin mu'mini a cikin alkur'ani maudu'i bai kare ba ya kare sifofin mu'mini a cikin alkur'ani ai sai ka gaji suratul kafirun ai sura ce ko ko ka ɗauki kalmar ta alkafir ko alkufur ko alkafirun ka nemo su wato sifofin kafirrai a cikin alkur'ani ai sai ka gaji haka suratu almunafiqun munafiqai in ka dauko ayoyin da ke magana kan munafiqai ko munafinci ai sai ka gaji to haka ne zaka yi kowace aya ka zo kana da abin da zaka ci to wannan na farko kenan abu na gaba in kana son ka samu mawdu'ai na alkur'ani sai ka dauki al'awamir shari'a an gina ta ne akan abubuwa guda biyu umri da ni da hannu to ka dibi umurni nawa a cikin alkur'ani na Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ka kama bin umurni umurni umurni a cikin alqur'ani dukkan su mawdu'ai ne sannan kuma annawahi hani na Allah a cikin alqur'ani nawa ne sai ka duba ka gani kaga ka samu mawdu'i na alqur'ani to kenan ta haka kowane umurni da kowane hani da fa'idar da ta sa Allah ya ce ayi da kuma abin da ya sa Allah ya ce a hana dukkan su mawdu'ai ne sannan kuma bayan wannan sai ka duba ka gani in Allah ya ce ayi abu shin an yi ko ba ayi ba tafsiri ne na alqur'ani da Allah ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi na ai an ce su bayyana shi ko to sun bayyana a'a la tubayyinunnahu lin-nasi wala taktumuna fa nabadhuhu wara'a dhuhurim kaga wannan umurni ne wanda ba a cika ba amma waɗansu an umurce su kuma sun yi mi sun aikata to haka zaka duba ka gani kowace aya cikin alqur'ani inda Allah ya umurni shin an aikata ko ba aikata ba shin inda Allah ya hani shin an aikata ko ba aikata ba akwai nassin da ya bayanin wannan to haka zaka samu ma'anoni da dama suna zo maka lokacin da kake karatun alqur'ani to bayan wannan sai kuma ya zamanto kowane umurni wato abu da ya zo in akwai kishiyarsa akwai abin da yana da kishiya daya gaskiya kishiyar ta mi ƙarya to amma akwai abin da yana da kishiya biyu da Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana to kyautata ma iyaye kishiya biyu ne dashi kishiya ta farko cutar da su kishiya ta biyu kai baka kyautata musu ba kuma kai baka cutar da su ba a kaga yanzu kishiya biyu to waɗansu ba su taimaka ma iyayen amma kuma ba su cutar da su wannan banna ce a yi ta ba ya kamata ka taimaka ma mahaifanka to sai ka dibi wato abubuwan da suka kawo abu na ƙarshe in kana son duk ayar da ka zo akan ta ka samu abin cewa shine na farko ka dibi al-as'ila sitta lil mawdu'at akwai tambayoyi guda shida duk mawdu'in da za a yi a duniya da su ake farawa su ne gimshikai na farko kalimata man wane ne da an kawo maka mawdu'i ko labari ana son ai karatu kan shi abinda za a fara tambaya man wane ne abu na biyu ma menene sifofin wannan abin in ka sami wannan abu na uku mata a wani lokaci abu na hudu aina a ina ne abu na biyar kaifa ta yaya abu na shidda limaza duk kotun duniya duk ɗan jarida na duniya duk lauya na duniya duk maudu'i na duniya duk masu bincike ss da abubuwan da ake son a bincika a duniya da su ne ake gano hakikanin al'amari. To shi yasa ɗalibin ilimin da bai fahimci wannan ba in yana tafsirin alkur'ani kullun sai ya ga bakin abin da ke gaba da shi yayi masa kaɗan. Amma bari in ba ku misali. Yanzu misalin harafi ila ila harafi ce ko to in daga ma sai in ce to yanzu ila ma'ana nawa take da su cikin larabci. Kaga tana yiwa in samu ma'anoni ɗaya biyu uku hudu kaza. Abu na biyu menene tasirin ta a tafsirin alkur'ani? Abu na biyu menene tasirin ta a hukumce hukumce na shari'a? kaga daga nan na samu karatu mai yawa to yanzu bari in baku misali abin da ya kare a cikin suratu wato abin nan suratul al-an'am akwai aya guda uku da su nake son in bada bayani kafin in mu rufe bayanin mu Allah ya ce thumma ataina Musa al-kitaba tamaman ala alladhi ahsan ga waɗannan amsoshin guda shidda man wane ne to na abu bi muke bukata tunda mun ce man waye bayar da littafin Allah subhanahu wata'ala kaga wannan ya nuna Allah yana bada littafi man wa aka ba annabi Musa ma sifofi ana tambaye sifofi ko to sifofin Allah daga nan in ka shiga cikin ma sifofin Allah subhanahu wataala sai ka sai kai huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu alkhaliqul bari'ul musawwir man mu ɗauki sifa wa take nufi mu ce wanda anka ba ba annabi Musa ba ko shine ai wanda anka ba ko to madalla to menene sifofin sa na farko rasulullah ne zababben Allah ne qala ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami sannan kuma Allah ya Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa taklima kaka kalimullah ne kaga an samu sifofin al-maf'ul manzon Allah ne kuma soyayyen Allah ne to bayan mun samu man da ma sai mu tambayi mata Allah ce ataina Musa kitaba mun ba annabi Musa littafi ko to wani lokaci aka bashi littafin ayi ba a faɗi ko wace rana ba ko to amma muna iya mu duba cikin alkur'ani muna iya samun abin da zai kusanto mu da wannan ma'ana muna samu tabbas lokacin da an ka ba annabi Musa littafi bayan mi bayan an halakar da wa fir'auna domin lokacin da ba a halakar da fir'auna ba ba a ba annabi Musa littafi ba yana da kyau ka fahimci irin wannan Me yasa kuma muka faɗi wannan magana ai muna buƙatar dalili ko na farko an ba annabi Musa littafi bayan an halakar da al'ummai da suka gabata walaqad ataina Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alqurun alula kaga yanzu alqur'ani ya fara babu to abu na biyu kuma su kanshi zamanin annabi Musa sai bayan an halakar da fir'auna ina dalili Allah ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifuna kaga yanzu an kare da fir'auna ko to sannan wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla sai wannan lokacin ne aka yi alƙawari da Musa da munajati zai karbu littafi ina fatan kun fahimce ni to kun ga wannan yana tunda an ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum sai bayan wannan ne annabi Musa ya je to kaga mata ta fito sannan aina a ina aka bashi littafin kaga sai ka zo wajen dutsen da aka bashi kaga kai ta hakikin wannan to yanzu abu na gaba min wato ataina musal kitaba sai kaifa sai ya Allah ya bashi littafi lokacin da suka yi magana da Allah an bashi littafin a cikin mi a cikin alluna wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'iza abinda zai samuwa gare ka wanda da ya tabbatar sai abu na karshe limaza don mi Allah ya bashi littafi walqad ataina musal huda wa awrathna bani isra'ila kitab hudan wa zikra li ulul albab dan ya zamanto shari'a dan ya zamanto wa'azi to haka zaka yi kowace aya ka zo in ka aza waɗannan tambayoyin guda shidda zaka samu su misali na biyu Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne ana magana kan alqur'ani mun sabkar da shi mubarakun mai albarka ne kaga man waye sabkar da littafin Allah subhanahu wata'ala ba sai ba sai mun maimaita wajen abin nan ba wa aka ba littafin anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka dauko to yanzu sai ka zo ma sifofi mun faɗi kaɗan daga cikin sifofin Allah sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka diba cikin alqur'ani ga sunan mutun ne mai tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ko da kaji an ce wai zakihim ka ce ba sifa bane sai mu ce a'a ai shi muzakkin lahum wa yuallimuhum alkitaba ai muallimuhum alkitaba don sai ka fahimci wannan to kaga bayan wannan sai ka tambayi man da ma mata a wani lokaci Allah ya bashi wannan littafin sai Allah ce wato an sabkar da shi inna anzalnahu fi lailatul qadri kaji mata ta taho kuma lailatul qadri tana cikin wani wata Ramadan, shaharu Ramadan lalabi unzila fihi al-Qur'an. To bayan ka samu mata sai ka samu aina, a ina ne aka samkar da Al-Qur'anin a wurare guda biyu, Makka da Madina. Ko ba haka nan bane? Wa kadhalika awhayna ilayka Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha. To kuma wato sai ka gane cewa Qur'ani ya samkare a Makka da Madina domin duk cikin Al-Qur'ani sura makkiya da madaniya akwai. Ko ba haka ba? akwai wani malami a Najeriya ana kiransa Kala Rawi da aka yi jayayya da shi da shi da waɗansu malamai yace adakanta adakanta ai gaskiya guda ce ko aka ce eh yace kun san dai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai rayu ba sai Makka da Madina ko aka ce eh yace shi yasa alqur'ani Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai rayu a Sokoto ba yace da ya da ya rayu a Sokoto za a samu ta sura sunata Sokotiyatin yace da ya rayu a Kano da za a samu Kanawiyatin da ya rayu a Borno za a samu Barnawiyatin yace makkiyatun madaniyatun dan haka shi da alqur'ani yake magana to kenan wannan mata ita ce za ta basa wato aina a ina ne aka saukar da alqur'ani to sannan a ƙarshe kaifa a yaya alqur'ani ya sauka to kaga zaka iya samun wato kaifiyat da dama kaifiyatul wahyi sun zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su a cikin hadisi amma wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira limadha dan bi Allah saukar da alqur'ani abubuwa suna da yawa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'ina khasima daga ciki hadha balagun lin nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun haka zakai sai ka samu abubuwa da dama tare da kai misali na karshe wanda zan bayar shine sai kalima ta rusul rusulan mubashirina ka dauki kalima ta rusul kawai manzanni manzannin da suka zo cikin alqur'ani kowane in ka dauke shi kan dibi yadda ya da'awa gaba da sai ka samu wato rayuwar annabi kaza annabi kaza ga yadda ya da'awa in kana so ka dauki da'awan manzanni gaba daya ko ko kowane annabi ka bibi yadda ya da'awa zuwa mutanensa kaga ka samu maudu'i to bayan wannan ka samu su manzannin nan sai mu zuwa ga sifofin su bayan wannan mata a wani lokaci Allah aiko su kana iya gane annabi wane Allah aiko shi kafin wani annabi wane Allah aiko shi kafin wani dan ka gane yadda al'amurra na wato na risala suke tafiya sannan kuma bayan ka samu mata sai ka samu aina a ina aka aika wa ila adil akhahum huda ko ba hakan ba wa ila madyana kaga madyana kin nan tana nuna maka aina a ina ne aka tura wannan annabin yin rayu a ina ne aka tura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka ka fahimce ni a ina ne aka tura annabi Lut a yankin da mutane su suka rayuwa wadan suna cewa sunan wuraren Sadum an gane ko to kaga haka zaka gane ko wani annabi ga inda yin rayu domin wannan zai tantance maka yadda zaka samu ayoyi kuma kai maudu'in ka cikin kwanciyar hankali to bayan ka samu mata ka samu aina sai ka samu kaifa yaya wannan annabin yayi da'awa kaga manhajin nubuwa kenan ko wani annabi zaka iya daukan manhajinsa kaga wannan annabi ga yadda yaji kai wannan annabi ga yadda yayi a cikin alqur'ani ayoyin da suke magana kan annabi ai suna da yawa to a ƙarshen ƙarshe limaza don mene waɗannan annabawa suke waɗannan abubuwa suna yin abubuwa ne don wa don Allah subhanahu wataala babu annabin da ya zo da wata da'awa don saboda ni don saboda wani bukata tashi ta kansa to an nuna mini lokaci yayi sai karshe akwai istidraki da zamu yi tun da surar dai tana sabuwar farawa shine a cikin tafsiran da suka gabata akwai nukta guda biyu da nake so in ja hankalin mutane lokacin da muka zo kan zancen zakka mun yi bayanin alwasku ko alwisku to ɗaya daga cikin ƴan uwa da suka saurari karatu yayi mini bayanin cewa mun ce wuski wato a matsayin tiya 60 ne yake to sai mu muka ce kamar za a fitar ma maroko mu ce za a fitar ma wuski biyar zakka sai muka ce wuski ɗaya yana matsayin tiya 60 za a fitar musu da zakka a'a tiya 60 su ne wuski ɗaya kenan tiya ɗari uku su ne nawa wuski biyar duk da yake mun yi bayanin amma yana bukatar mu yi tambihi ga mutane saboda mun sa akwai da zai saurara kuma akwai matsala in kana bayani wani ya yarda da kai ko cewa an kai kuskure ne wannan wurin ba zai yarda ba ina fata an fahimce ni sai abu na biyu lokacin da muka zo akwai da hadisi da muka karanta na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ataki mace mai ciki to nan muna bayani da gaugawa ya ya kamata mu yi bayanin wannan hukunci hukunci ne wanda an shafe shi ko kuma ya so ya tabbatar da shi bai tabbata ba menene dalili akwai hadisi na Judama bint Wahab al-Asadiyya na cikin sahih Muslim wasu wasu ruwat sun ruwaito shi wato Juzama da Zalun amma Imam Muslim yace kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji wannan mata take cewa laqad yace laqad hamamtu an anha anil ghila na so in hana ghila shine mutun ya taki mace tana da ciki hatta zakartu anna ruma wa farisa sai da ni tuna cewa wato rumawa da farisawa yasna'una zalik suna aikata wannan fala ya zurru auladuhum bai cutar da ƴaƴansu da wannan ne malamai suka ce in abu kafirai suka aikata yana amfanin ku a rayuwarku bai bai saba ba addini ba kai aiki da shi don baka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin addini ba kuma gashi wani aiki ne na likitanci kuma ya amfani da shi na farisawa da rumawa a wata riwaya ta sahih muslim tace fa nazartu fi rumi wa farisa fa idahum yughiluna auladahum suna wato yughiluna auladahum ma'ana suna takin matansu kuma ƴaƴansu suna sha suna shan mama fala yadurru auladuhum zalika shay'an wanda ba zai cutar da ƴaƴansu ba riwaya ta Imam Tirmidhi sai ta ce hatta zukirtu zukirtu sai da an ka tunatar da ni to dan Qur'ani da ce a'a hatta zakartu sai da ni tuna hatta zukirtu sai an ka tunatar da ni to ai kaga hadisin yayi ƙarya ko ba haka ba a'a zukirtu an tunatar da ni in an ka tunatar da kai sai kai sai ka tuna zakarta ba kuskure bane hadisan sun kace kai ne ka take da virus baka fahimci inda aka sama gaba ba hatta zukirtu anna ar-ruma wa farisa an gane ko yasna'una dhalik suna aikata wannan fala yadurru auladahum sannan kuma a wata riwaya wanda ta zo cikin sunan tirmidhi wato aradtu an anha anil ghiyal na so in hana al ghiyal fa idza wato farisu war rum yasna'una dhalik suna aikata wannan wala yaqtuluna auladahum kenan wannan baya kashe ƴaƴansu to da alghiyalu abin da sani kawo wannan riwaya da alghilatu duka suna zuwa da wannan ma'ana a cikin yaren larabci a ƙarshe abin da za mu liƙe da shi shine cewa ɗan adam zai iya yin kuskure ko zai iya mantawa inda ya kamata ya wani dogon bayani bai yi ba kada a zo mu mutu wani ya zo a cimma kuskure ya ce ba kuskure ba ne amma sai an yi bincike an gano akwai kuskure ko bayanin yana buƙatar mi a ƙara bayani imamu shatibi rahmatullahi alaihi a cikin shatibiyya ya san da cewa zai yi littafi to ya san da kuma tana yiwa yayi kuskure sai ya waɗansu baituttuka guda uku an nuna bin lokaci ya matso yace akhi ayyuhal mustahu nazmi bi babihi yunada alaihi kasid as-suq ajmila wa dhunna bihi khairan wa samih nasijahu bil ighda'i wal husna wa in kana halhala wa in kana kharqun fadriku bi fadlatin min al hilm wal yuslihu man jada miqwala akhi ya kai dan uwana ayyuhal mustaz mai shudewa nazmi bi babihi wannan wake da na rubuta na ilmul qira'at yana bakin kofa yunada alaihi ana kira zuwa gare shi kasi da suqi abu ne wanda bai da kima ma'ana kasuwar sa ta fadi amma ajmila ka kyautata ko ajmala mai kyau wa zunna bihi khairan ka sani ni littafin nan da ni alkhairi ne niyya wani in kana bayani shi sharri yake kallo to ni alkhairi ne niyya wa samih nasijahu ka yafe ma wannan saka da ni ma waɗannan baitutuka bilighdai ka dan kau da kai wal husna kai min zato na kwarai wa in kana halhala ko da ta kasance sakar tauba ta yi kyau ba tana da matsala yace to amma wa in kana kharqun in akwai matsala ya dan tsage tunda ya sifanta baitin shine da kuma saka faddariku bi fadlatin ka rishike shi da falala ta gyara amma bi hilmin faddariku bi fadlatin min al hilmi ya zamanto akwai juriya da hankali wal yuslihu man jada miqwala ya zamanto wanda zai gyarawa ya san abin da zai gyara domin wani duk abin da kai kuskure ne zai cewa amma idan aka yi bincike da yawa daga cikin malamai za ku an ce sun yi fatawa kaza wuri kaza an gano kuskure na ko malami yana da rai ya gano kaza kuskure na dan haka muna shaida ma duniya tun da nan tun muna da rai kafin mu mutu wallahi muna yin kuskure inda aka gano kuskure a gyara sannan kuma dan adam yana iya mantuwa akwai abin da na bukatar bayani dan haka ai hattara da wannan abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh